أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيء اعذري لنا بهذا المحضر والتألفي بنظرة تأتي لنا بالظفر إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يوقف عنهم العذاب ولا هم ينذرون آه wannan kujerin yayi mace kowa baki wannan eh wannan sa abuna kai me ka mata wannan wannan ta ta kari Na'am, Allah ce, Nan lalzina kafaru, kaga wanda suka yi kafirci wa matu suka mutu wan kufarin suna kafirai, ula'ika alaihim la'anatullah, wannan suke tare da la'antar Allah wani mala'ikata da la'antar mala'iku, an gane wannan su ajma'in da la'antar mutanen duniya baki daya. Mustahiku na zalika sun cancanci wannan su duniya a duniya wal da lahira. Khalidina fiya suna madawwama zama ciki ay khalidin fil la'ana a cikin la'antar an khalidin fil nari ko kuma suna madawwama a cikin wuta almadalulu biha wanda yake abin nunawa abin shirewa a gare ta la yuhaffafu anhum al'azabu ba a yi masu saukin azaba fa in sun shiga wuta darfata ainin ko da walƙawan ido sannan wala hum yunzaruna ba za a saurara musu ba wai a ce wai su tuba ko su kawo na hanzari yamalun litawbatin aw ma'adratin ina a tare- ba za a saurara musu cewa su su zo su tuba ba ko su kawo wani hanzari ayin dan wuta ya shiga wuta shikenan eh wato in suka fara magana ya rabbana law anna lana karratan lanakuna minal mu'minin Allah ina ma za mu koma duniya wallahi za mu yi imani Allah ce kai uksa'u fiya wala tukallimu eh an santar da su zai zai a daina bari suna wani magana shikenan an gama wa ilahukum
وإلهكم إله واحد لا إله mm.
إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء إلى السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون inna fi kalkin samawati wal ard shine ko a inna ilahakum wa ilahukum ilahu wahid wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa hu arrahmanur rahim inna fi kalkin samawati wal ard واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبس فيها من كل دابة وتصريف الرياح المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون a wannan aya ta sauka lokacin da kafuran maka suka gaya manzo Allah suka ce sifila na rabbaka sifanta mana yadda Allah yake muna so mu san Allah sai Allah ya saukar da wannan aya ya ce wa ilahukum ilahun wahid Allah shine sarkin ku sarki guda ɗaya na zalafi qawmin sa'alu rasul shibna na rabbaka qala wa ilahukum yace ubangijin ku almustahiqu wanda ya cancanta an gane lil ibada wanda ya cancanta abota mai ilahun wahidin sarki ne guda ɗaya la nazira lahu ba ya da makamanci fi zati ya zati shi wala fi su zati ko a ko fi shi la ilaha illahu abu da wannan ko yawa la ilaha illahu ba wani sarki sai shi eh eh la ilaha illahu arrahman mai yawan rahama arrahim mai jin kai dalabu aya sai suka ce to mun ji yadda Allah ya fito yaya ayoyin shi fa fa nazala sai Allah ya ƙara sauka yake inna fi khalqis samawati wal ardh lallai a cikin halittar sammai da ƙasai wa mafi ma da abin da ke cikin minar ajaibi na abubuwan mamaki waqtilafil laili wan nahar da canzawan dare da rana yanzu muna rana an jima dare zai zo duk zahabi wal maje wannan ya tafi wannan ya zo wasu ziyadatu wannan ya ƙaru wannan kusa wannan ya tawaya wani lokaci awoyin rana sun fi na dare yawa wani lokaci awoyin dare sun fi na rana yawa wal fulki hakanan jirgin ruwa shi ma akwai aya ku duba ku gani allati ta gari fil bahri wanda take tafiya cikin kogi wala tursabu amma ba ta nutsewa muwaqqiratun gashi tana nauyin kaya yanda jirgin ruwa ke ɗaukar kaya babu ba wani jirgin ƙasa da ke ɗaukar kaya irin shi eh lodin da ake ma akwai jirgin ruwa wanda ake ma lodi shekara sai ai wata biyar ana ɗora mai kaya kuma da kwantena da abin nan me ake ce mashi irin wannan abin nan na'urar nan wanda ake ɗauka ba wai mutane ke lodawa ba amma sai ai wata biyar ana mai lodi ba a gama ba wata biyar kuma bisa ruwa bisa ruwa yake ba kuma ƙasa ba yawa saboda haka yanzu ittifaqan duk duniya yanzu ba wani abin da ke ɗaukar wato kaya kamar jirgin ruwa babu kuma an je wajen sauke kayan sai ai wata biyar ana ana ana mai ana saukewa wata biyar to irin wannan jiragen shine zaka samu in dai mutum ya cika mai kuɗi za ga yana da shi wani ma yana da uku kamar dangote da aka yi magana ai guda shida gare shi irin waɗannan jiragen jirgin ruwa ne zai ɗauko shinkafa zai ɗauko siminti zai ɗauko fetur gas duk abin da ake bukata sai watanni ana ɗora mai kaya kuma ka ga gashi bisa ruwan cikin ka zo ka ga ayan Allah amma bai nutse ba kuma da za a ɗora ma mota kayan ba zai ba ta ɗauka ba da za a ɗora ma jirgin ƙasa bai ya ɗauka. To wannan ya ishe zama aya. Eh shi ne Allah ce la'ayatin akwai aya a nan wuri. Don ku gane ku gane girman Allah. Eh bi ma yanfa'un nas da abin da yake amfani ga mutane. To kuma ka ji jirgin sama. Ji irin in kaga kaya wanda ake loda ma jirgin sama shi kanshi. Kuma sannan ku ku zo ku shiga wajen sama da mutum ɗari biyar. Sannan ga kaya kayan da ake sa ma jirgin sama ba ɗan ƙaramin kaya ba amma haka zai shara da gudu kuma ya je inda zai in ya kai gejin da zai tashi kuma ya ɗaga sama sai sa lokacin da zai tashi ne sai ka ji an yi tsit kamar za a yi mutuwa tsit inda kowa ya sa dal ɗin nan to shi jirgin sama tashin shi ne bala'i da saukar shi to in ya tashi ya gama tashi don haka zai ta yi ya ta yi ya ta yi in ya kai ya kai kilomitas ɗin da ya yi hayi ɗin shi to sannan zai abin nan to sai ka ji an kwance bel to lokaci ya ya ya abin nan ya yi normally kenan har sai ka ji suna taɗi wai wannan kaftin ɗin ya ci eh ban san Allah bane kawai eh su kaftin suke gani shi direban wai shi ce ya ya ya riga ya ci to kaga akwai aya a cikin jirgin jirgin jirgin ruwa da da jirgin ƙasa da jirgin sama akwai aya wa ma anzalallahu minas sama da abin da Allah yake saukarwa daga sama min ma'in na daga ruwa fa ayadil arla wanda Allah yake raya ƙasa da wannan ruwa daga ƙasa ta bushe amma da ruwa ya sauka sai ga duk tsire-tsire sun shigo ba da mota bayan ta bushe wa batta sannan Allah ya wawwatsa farraka wa shara ya wawwatsa fiya min kulli daba kowane irin nau'i nau'in dabbobi suna na a ƙasa la'annahum yarmuna bil hasabi domin suna suna da duwa ne bil hasabi da yabanya wata saribur riya da jiddiyawan iskoka ta kalluba junuban wa shimalan wani lokaci kaji iska ya fito ta dama wani lokaci ya fito ta hagu iska bai da bai da kaifiya ya bugo ta nan ya bugo ta nan wani lokaci harata wani lokaci barida wani lokaci iska mai zafi wani lokaci iska mai sanyi wannan duka aya ne na Allah fa wasahab jama'a haka nan akwai akwai akwai aya a cikin girgije gizagizai gayim girgije to kaga in jirgin sama ya tashi ba yakan wuce girgije duka alam na girgije jirgin sama na wucewa wanda in aka kai level din kana bakin window ka leko za ka kawai wani alam wani alam ne kawai gizagizan ga su nan kasan ku kun wuce su ku kuna saman su kayan shi shi ba rafi ya ci aka yi sama ba ba kuma aje shi haka haka kawai Allah ya aje kayansa kawai haka a tsakiya kawai a sama haka shi ma ya kamata a gane a gane a gane ayan Allah a wurin almutakkari girgije an hore shi ne bainas sama'i wal ard tsakanin sama da ƙasa bila ilaka ba na ta yake akai ba ba wata igiya ko wani abu hadi sama da kulli da aya wannan guda takwas din dukkan su ayoyi ne da lala ko dala masu nuni ala wahdaniyati ta'ala bisa kadaituwan Allah ne kaumin ya ake nuna amma ga mutane masu hankali man tafakkara ya hadil aya wanda ya tunani a cikin wannan aya ya alamu anna fa'ilaha zai gane wanda ya waɗannan abubuwa la ya ajizuhu shay'un wani abu bai gajiyar da shi wa huwa almustahiqu lil ibada shi ya cancanci abauta mai duna gairihi ba wani ta ba wa minan nas
والذين آمنوا وأشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب آه الله سبحانه وتعالى ya ƙara gaya mana wa minan nasu akwai daga cikin mutane man yattakhizu wanda suke rikon andadan kishiyoyi min dunillahi wanda ba Allah ba to gumaka ma'ana asnaman yuhibbunahu suna girmama su suna masa soyayya duk ta'zimi wal hulu su girmama gumaka suna kaskantar da gumaka ka hujjallah kamar da mu'minai suke son Allah yadda mu'minai ke girmama Allah suna kaskantar da kai ga Allah haka kafirai in sun je wajen gumaka suke kaskantar da su suke kaskantar da kai a wajen su da shi gunki bai iya cutar da kai in baka bauta mai ba bai iya baka amfani in ka bauta mai la yadurruhum wa la yanfa'uhum shine shine annabi Ibrahim ke cikin baban shi ya abati limata abudu ma la yasma'u wa la yabsiru wa la yubni anka shay'a baba me yasa kake bautan abin da bai bai ji bai gani bai iya baka amfani so kaga gunki tarafin yanzuruna ilayka wahum la yubsiruna za ga gunki kamar yana kallon ka kuma baya gani wannan idon ba na gani bane ba su da motsin komai wa a cikin suratul hajj Allah ya ce innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban wala wajtaba'u la wa in yaslubuhum zubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu la ufa talibu wal madalubu Allah ya ce wanda kuke bauta wanda ba Allah ba ko kuda ba su iya halitta gunki ko kuda bai iya yi ya ce da ƙuda zai zai ƙwace wani abu hannunsu kamar kada cin mangoro ƙuda ya zo ya ɗan ɗiba ya sha ya ce ba za ka iya bin ƙuda ka ƙwato wannan mangoron naka da ɗiba ba eh ya ce da gunkin da wanda yake hoton gunkin da ƙuda zai sace musu wani ba su ya ɗau abin nan an suwa su ka ga la'ufa ɗalibu wani maɗalubu da mai nema da wanda ake nema wajen sa duk sun yi rauni wato da gunki da mai hoton gunki shine ɗalibu da maɗalubu a da haka cikin mutane Allah ce akwai masu rikon gumaka yabunahum suna wato soyayya gare su duk ta'zimi wal hulul ka hujjallah kamar da ka san mu'mine suna son Allah suna girmama shi amma Allah ma da kanshi ya ce a'a sai dai wallazina amanu ashaddu hubban lillah sai dai wanda suke imani sun fi nuna tsananin soyayya su ga Allah fiye da yadda wato kafirai suke nuna soyayya ga gumaka wala tara ya muhammadu ina ba ce zaka ga allazina zalamu wato wanda suke kafirci iz yarawna al'azaba lokacin da suka ga azaba ina ma ce kana nan wurin kai la ra'aita amran azima shine jawabi wallahi ya rasulullah da ka ga lamari mai girma da ba ka gane annal quwwata lallai ƙarfi da iko wata ra'idan alal quwwata wal galaba da wato ƙarfi da rinjaye ya tabbata lillahi ga Allah jami'an baki daya wa anna Allah shadidul azab Allah mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba mashi in sabarra'a na'am laula تبرأ الذين لولا.
اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب
in sabarra'a alladhina tuji'u min alladhina taba'u wa ra'aw al azab wa taqatta'at bihim al asbab Ah, Allah yake wannan rana ranar tashin kiyama iz tabarra'a alladhina tubi'u yayin da waɗanda wato aka bi suka yi bara'a min allazina taba'u ga waɗanda suka bi su wato ran nan da wanda aka ce ma Allah kamar Fir'auna ya ce shi ba sharafa na da fa qala ana rabbukum al'ala yace shi Allah ne ko to ran nan shi da kansa zai ce ya ubangiji wallahi ba ruwana wallahi ban san sun bauta min ba wallahi ban san sun bauta mini ba eh sannan su gonza a kai ne kace Allah fa kai ne Allah a wallahi to ran nan za ka gana ma juna bara'a shine istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u shi yasa duk biyayya in ba ta Allah bace kamar ta shau yace kullu suhbatin la lillahi fa akhiruha inna lillahi duk abutaka in ba Allah to karshe za a ce ana inna lillahi inna lillahi wani ya zalunci wani eh ko wani ya cuci wani to in dai in dai abutaka ba Allah ciki kuma dama annabi haka yace yace in ka ga abokai guda biyu suna tafiya to ni ne na ukun su to amma da ɗaya ya zalunci ɗaya ko ya ha'inci ɗaya to zan fita cikin su in kuma na fita cikin su to abin zai wargaje tafiya za ta ɓaci shi yasa ana nan sai ga aminai an daɗe an daɗe ran nan kasa ga sun kata kata to ɗaya ya ha'inci ɗaya Allah ya fita ciki eh da Allah ya fita ciki to shedan zai shiga to in ko shedan ya shiga sai ka jana inna lillahi wa inna lillahi inna lillahi to an shiga bala'i kenan to saboda haka duk su ba in ba Allah ƙarshen ta inna lillahi ne sannan ka bi mutum in dai ba Allah yake nuna ma da annabi ba to wallahi in kuka je kiyama sai kai mai bara'a sai ma bara'a shi ma wannan aya istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azaba nan za su ga azaba kuru kuru wa taqatta bihim al-asbab duk wasu dalilai na sadarwa ran nan sun yanke asbabul wasl kenan bainahum ran nan komai ya dauke an yanke wa qala allazina taba'u وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قوة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا mm, kazalika كذلك يريهم الله أعمالهم حسرة عليه وما هم بخارجين من النار وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله آمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار آه الله سبحانه وتعالى يتشي وقال الذين اتبعوا سوى أن سكبي talakawa kenan za su ce da wannan da na karanta ina ma za mu koma duniya ya Allah raja'atu ila duniya fa na tabarra mu ma mai bara'a minhu ga waɗannan da muka bi dinnan matabun mu ma mai mata bara'a kama tabarra'u minna kamar yadda suka yi mana bara'a yanzu suka ci su ba ruwan su da mu ba wai ba su suka ce mu bi su ba to wallahi da za a koma duniya mu ma da sun ga bara'a haza li tamanni amma ina ba za a koma ba kazalika kama arahun shiddata azabi kamar da Allah ya nuna musu tsananin azaba wata barra babuhum min balin sashe suka yi masashi bara yurihumullahu a'malahum haka Allah yake nuna musu ayyukan su sayya amara sa kyau asaratin alaihim dan ya zama nadama gare su wa ma hum bi kharijin min an-nar in sun shiga wuta ba za su fita ba Allah ya kiyaye mu da shiga wuta ya ayyuhan nas يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان Mm.
إنه لكم عدو مبين inna ma ya'murukum إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون آه الله يقول يا أيها الناس يا كم متانا الدنيا كلوا كشي مما في الأرض cikin abin da ke bayan ƙasa halalan na halas mai wato ɗagiban mai tsarki eh, ku ci abinci na halal mai tsarki a bayan ƙasa, wala tattabi'u khudwatish shaitan, sai dai kar ku bi kawace-kawacen shaitan. Kaga abin da suka gaya ma annabi Yahudawa ai yana daga cikin kawace-kawacen shaidan. Wai da manzo Allah ya ce ga yadda ake yanka dabba suka ce a'a ai yankan Allah ya fi yankan mutum. Idan dabba ta mutu da kanta Allah ne ya yanka sai a ci. Amma kai dan adam in kai ka in kai ka in kai ka yanka kai ka kashe. To da kashewarka da kashewa Allah wani ya fi haka zai ga mamu. To kaga wannan duka kawace-kawace na shaidan ne. Kawace-kawacen shaidan ne. Allah ya ce kar ku bi wannan. Innahu shi shaidan lakum aduwwun mubinun lallai maki ne gare ku mai bayyanar da gaba bayyanar adawa wata ce inna shaitana lakum adu fattakizuhu aduwa shaitan makiyin ku ne ku rike shi maki dan ya fitar da baban ku daga aljanna inna ma ya'murukum bisu shaitan na umurta ku da ku yi mummunan aiki al-ithm wal fasha da al fasha al qadi shara an gane al fasha shine wato kaman wato ƙarya shan giya zina da duk alfasha ne wannan amma akwai inda take bantu da ruwa ya zo alfasha a ruwa wuri ɗaya a ƙur'ani shine inda Allah ke cewa ash-shaytanu idukum al-faqara wa yamurukum bil fahsha to wannan fahsha din ruwa ne ta kade ne a ƙur'ani a ruwa take zuwa ruwa wai wai in inna an gane ash-shaytanu idukum al-faqara shi ɗaya na muku wato alƙawarin cewa in kun ba da kyauta za ku talauci kar ku kyauta za ku in kana ba da kuɗin ka za ka zama talaka wa ya murku yana umurta ku bil fahasha da ku rowa to kaga fahasha na rowa amma sauran duk inda kaga fahasha tana daukan zina tana daukan shan giya tana daukan tata tana daukan giba duk wasu dai miya gulle huka wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamuna ko ku faɗa abin da ba ku sani ba ku rika danganta zuwa ga Allah min tarimi malami harim na haramta abinda Allah bai haramta ba gairihi da waninsa fa idza qila lahu wa idza qila lahu
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يأكلون شيئا ولا يهتدون الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لهم إذا أنت دكافرن اتبعوا كذوك بي ما أنزل الله أبن الله يسوكرنا توحيدي وتعليل الطيبة ده هل التاوان وتتركا كان أبو بوا قالوا لا رسعاء بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا مؤمنا نان muna bin abin da muka samu iyayenmu a kai wajadana alaihi aba'ana min ibadatul asnami na bautan ainihin gumaka, wata haribin shawa'ibi da haramta dabbobi shawa'ibai da bahairai, kasan dabbobi akwai wanda suka tsaga ma kunni, akwai kuma wanda suke rataya ma wani abu a wuya, akwai kuma wanda suke suke cewa kara ɗora mai kaya, akwai wanda ba su shan nono, duka waɗannan sun ba allolansu na gumaka ne, akwai sahayu, akwai bahayir, akwai hami, eh, duk waɗannan sun ya zo a cikin suratul baqara can su cikin suratul baqara a cikin suratul al-imran shine Allah yake a yattabi'unahum yanzu za ku za su bi iyayen walau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an ko da iyayen nasu ba su fahimci komai na al'amarin addini ba min amrin dini wala yatuzun sannan kuma ko da ba shiryayyu bane su za su yi su na'am ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء mm.
ثم بكم أمي فهم لا يأكلون mhm يا ya أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينئق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم أمي فهم لا يأكلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون آه تسموا الآيانكم الله يتشي سبحانه وتعالى ومثل الذين كفروا كاكا صفا وأندا سكي كافرتي أي صفتهم wa man yad'uhum ila al-huda da wanda ke kiran zuwa ga shari'a su zo ku zo ku dawo ku dawo to da kafiran da mai kiran kafiran zuwa ga imani kamar kamar salil ladhi yanqiqu kamar mis- misalin mutumin da ke sauti yake murya wane wane amma bi ma la ya sawo ga wanda bai ji kurma kana kiran kurma in da ka shekara kana wane wane zai ji to kafiri kurma ne in da ka shekara ɗari kana kiran shi zuwa ga imani Allah ce la ya suma'u illa du'a an sai dai kira wani da'an da da murya kawai zai ji ana kira zai ji sauti na murya yana fita man la yasma'u illa sautan jahuran kawai zai ji zai sauti mai mabayani wa anta tasuta alaihi lazima kai ko kana ta mai murya amma ya kasa ji domin me Allah ya lalata saiban nasu ga ido ba gani ga kunne ba ji ga zuciya ba fahimta an lalata summun bukumun umyun fahum la yaqilun wato summun an sun kurumce an mai da su kurama ba sa ji ba sa ji kuma ji na fahimta bukumin sun zama bebaye ba sa iya faɗin gaskiya umayin sun zama kafi ba sa iya ganin gaskiya qawm la yaqiluna sannan Allah la ta zuciyan ba sa fahimtar gaskiya Allah kiyaye mu ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga cikin abin da muka azurta ku da shi halalan na halal ma razaqnakum washkuru lillahi ku gode ma Allah alama a halala kun ga abin da ya halarta muku in kuntum iyahu ta'buduna in dai shi Allah kuke bauta ma wa to ku gode mashi sadaqallahu alazim Allah yana wani magana yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wanda yake gaba da masoyina ina sanar da shi za mu yaƙi ni da shi a yaya yakin Allah yake Allah zai yaki kai da shi to yakin Allah zai kace ka ne to in ma kace kai ai ba riba kenan ina ne Muhammad yanzu wa Allah ya fi so a duniya da kowa annabi Muhammadu to ya ya raba shi da duniya so ashe ka gan kai makiyin Allah ne wadan ya kace ka ba shi bane riba amma yaya faɗa da Allah yake sai ya lalata idon mutum ya lalata kunnen mutum ya lalata zuciyar mutum ga ga aya kamar zaka taba amma sai ka ji ce ƙarya ne ƙarya ne eh an an lalata basirar sa duka condemning idan an condemning din shi an condemn shi yasa yake cewa katamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wato an sa wani marfi an lullube idon bai gani ya makance baki ɗaya ka je na ta ƙarya yana ta ƙaryata abu kuru-kuru kuma gashi ka rasa yadda za ka yi da shi kamar ma ka dawo ki ka nuna mai abin ba zai iya ɗauka ba to ya shiga faɗan Allah Allah ya lalata shi ya lalata komai na shi Allah kiyaye to